إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin sahalewa daga Ubangiji mabuwayi maɗaukaki za mu ci gaba da karatu da muke a cikin littafin manhajus salikin وتوضيح الفقه في الدين للتافن دا مالممو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يولف wanda muka saba karantawa wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu na sunna a sheikh abubakar muhammad gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a nan cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna almuru na na shida ga watan aljumadal ula wata na shida hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da takwas na watan biyar aljumadal ula watan biyar ya zo daidai da takwas ga watan Nuwamba, watan goma sha ɗaya, shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu miladiya. Muna karatu ne a cikin kitabun nikahi, wato littafin da ya zo su kutum don bayanin hukunce-hukuncen aure. Za mu tashi yau a yadda malam ya ce ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك ما يتي ولا يحل للرجل بايا حلتا قواني نمجي أن يخطب على خطبة أخيه ينيم أولي أكن نيمان أولا أنوانسى المسلم وديك مسلمين حتى يأذن har sai shi mai neman ya ba shi izini au ya turka ko kuma ya bari ya haƙura wannan nassin hadisi ne ma'ana ce ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka samo shi daga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma cikin bukhari da muslim annabi mai tsira da amincin allah ya ce kada ɗayanku ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa musulmi kar kuma ya yi nema neman aure a kan neman ɗan uwansa har sai in shi ɗan uwan nasa ne ya ba shi izini ko ya bari nan abin da ake nufi da khitba ana nufin khitbatun nikah wato neman aure baya halatta wani mai neman aure ya shiga neman aure kuma wacce ake nema ɗin alhalin wani yana cikin nemanta saboda hakan za a samu cutarwa wanda ya zo na biyu ɗin zai cutar da na farko zai cutar da zuciyarsa wala'alla ta yiwu idan har ya fi shi ƙarfi ko ya fi shi dama ya fi shi samun shiga to ya ɗaga masa hankali baiwa ma ƙarshe a zo a yi da shi to kaga ya sa masa wata irin damuwa da bai san ranar rabuwa da ita ba ya gina soyayya soyayya ta gina zuciyarsa shi kuma wannan ya zo ya kimɓuke shi da ƙarfi cikin ƙanƙanin lokaci da kuɗi ko da makami ko kuma da dangantaka sai ya tashe shi shi kuma ya zauna ya ɗauka ka zauna cutarwa ne kuma an hana cutar da mummuni والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا Allah ya ce waɗanda suke cutar da mummunai maza da mummunai mata ba su ji ba ba su gani ba faqad ihtamalu buhtanan to sun ɗauki wato mugunyar laifi wa ithman da zunubi mubinan kuma bayyananne haka wannan cutarwa ce ga mumini sannan ta wata fiskar kuma har yanzu akwai haddasa gaba da kiyayya da ta da ƙura tsakanin musulmi wannan shi yasa ma aka hadisin ya haɗo aka hana ciniki kan ciniki aka hana nema kan nema saboda duk suna haifar da matsala iri ɗaya shine haifar da gaba da kiyayya kullum mummunai da ake so su ɗinke su zama abu ɗaya المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا musulmi ga musulmi kamar gini ne sashin sa ke daure sashi to idan ana gaba ina za a samu dauri babu ba za a cure a zama ɗaya ba to shi sa ba a san abin da zai haifar da gaba tsakanin musulmai a junansu sai shari'a ta zo take yakar duk abin da zai haifar da albagda wa shahna tsakanin musulmi to daga ciki akwai wannan wani ya sayar wani ya zo ya sayar akan sayarwa wani ya ce mayar in sayar maka ni zan sayar maka shi arha ka je ka wargaje wancan cinikin ka zo ni in sayar maka ko wani ya saya akan sayan wani akan sayan wani ko wani ya nema akan neman wani duk wani na haddasa gaba don haka daga cikin illolin akwai haddasa gaba kuma duk wanda ya je ya aure maka budurwa ko ya aure maka bazawara ƙarshe sai ka ga kai da shi kamar wato abina kamar ashana da fetur eh ba za a haɗu ba sai za ka ji mutum yana ɓare-ɓare na cewa zan na gan shi zan taka shi da mota na gan shi idan aka bani bindiga zan harbe shi to irin wannan kaga me ya haifa haka ba a yi to sai dai wane ne mai nema wadda shari'a ta ɗauke shi alkhati mai neman aure a shari'a wane ne mai neman aure da za a ce wane na neman auren wancan alal haƙiƙa ba duk wadda ya je neman aure ne yake zama mai neman aure a shari'a ba ba duk wanda ya je neman aure ne yake zama mai neman aure ba shi yasa wasu malamai idan suka zo wannan gabar in suka ce wala yahillu lirrajuli an yakhutuba ala khitbati akhihi sai su rubuta allazi ujiba wasu kuma sukan ce wa zalika idza rakana wa taqaraba kamar yadda ibn abi zaid al-qayrawani ya ambata a cikin littafin risala ba dukkan nema ne neman aure ba shi yasa idan mutum ya nuna kwaɗayinsa ragabarsa muradinsa a neman aure to wannan ya sa kafa a neman aure amma ba za a yi la'akari da shi a matsayin mai neman aure da ba za a iya shigo masa ba kamar neman izini a wajenmu neman izini baya hana wani ma ya nemi izini domin yadda muke samun matsala shine a shari'a idan ka nemi izinin aure wannan alaƙa ce tsakaninka da waliyin ya idan budurwa ce mujibara ko kuma tsakaninka da ita idan bazawara ce wacce ta mallaki hankalin kanta amma wani lokacin daga wannan gabar sai muke gina wata rayuwa tsakanin mai nema da mace bisa al'adarmu da muka saba rayuwa a ciki sai ka ga mutum daga neman izini wani ma kafin neman izinin ya gina rayuwa kafin ya je neman izini sai ce kafin ya nemi izini yana da bukatar ya san irin zaƙin bakinta yana da bukatar ya san irin wayewarta yana da bukatar ya san irin iliminta yana da bukatar ya san irin ƙwazanta yana da bukatar ya san irin ƙauyancinta ko kaza ɗinta yana da bukatar ya san kaza kaza kaza kaza kaza sai ya fake da wannan shikenan sai ya sha jikin yarinya ya shiga zuciyarta ya shiga zuciyarsa tun ma iyayen ba su san me ake ciki ba mu lokacin da ya je neman izini sai ya ce nan duniya wani ba zai shigo ba tun da shi yana nema abin da ka gina ai ba na shari'a ba sannan lokacin da mutum ko da bai gina komai ba ya je neman izini aka ba shi izini to in dai kai ne ka gina wata alaƙa tsakaninka da ita to wannan abin da ka gina ba shi da ma'ana a shari'a abin da yake da ma'ana a shari'a shine abin da walittaka ta gina abin da walittaka ta gina shi yake da ma'ana a shari'a haka lokacin da mutum ya je ya nemi izini aka ce an ba shi izini sai da iyayen ma wani lokacin an ce an ba da izini sai ya ce to kuma sai ya nemi haɗin karta haka wannan kuskure ne sai an baka izini amma ka nemi haɗin kanta to haɗin kan kun san ta ina zai bullo ko ba haka ba kuskure ne don haka ba shi ne zai gina soyayyarsa a cikin zuciya ba wani ma'ubancewa da ce to sai kai ta kokari fa ka san yaran yanzu kai kokari ka samu ka mallaki zuciyarta haka wani uban zai ce to kowace kuma da hanyoyin da ake bi a mallaki zuciyarta hatsari ne to duk waɗannan hanyoyi ne da ba na shari'a ba da haka ko da ka gina soyayya akan wannan hanyar shari'a ba za ta yi la'akari da wannan hanyar ta baka hakki ba na mai nema da haka shi sa wannan matakin na neman izini ba a ɗaukansa a matsayin mataki na nema wanda ba za a yi maka kutse ba matakin da aka hana a yi maka kutse shine matakin da walittaka ta gina wani abu a kai alhamdulillahi mu bisa al'adarmu bisa al'adarmu in ce ta hausa fulani hawa biyu ne ake da shi na neman aure karo na farko neman izini karo na biyu kuma beko bayan an ba shi izini za a ɗauki wani lokaci wata shida ne shekara ɗaya ne wata biyu ne wata uku ne ya danganta sai kuma kaga an ɗauko ko wani goro ko wani minti ko wani dabino an turo manya an zo ana neman kuma abin da ake cewa tambaya tambayar aure wannan fa ba ɗaurin aure ba ne a al'ada akwai kuma ɗaurin aure a can gaba tambayar aure to mai sunan wancan na farko izini mai sunan wannan na biyu tambaya mai sunan na ƙarshe ɗaurin aure to kaga wancan na farko la yu'tabaru shay'a wancan na farko ba shine nema ba yanzu da aka zo tambaya sai aka aika jakadu aka je baiko aka ce an bayar to shikenan yanzu waliyai sun gina sun gina wani abu na magana aure to a daidai wannan lokacin ka zama khatib ka zama mai nema a daidai wannan lokacin ka zama mai nema to irin wannan gabar ita ce aka hana wani ya shigo maka ba wacce gabar ta farko ta neman izini ba haka kana uba wasu suna ɗauka cewa to kuskure ne ya ba da wani, izini ya so ya sake ba da wani a'a kai ma take kamawa take akan yi ɗaya akan yi biyu akan yi ɗari kama take ba dalilin da zai sa ka ɗaure kanka ga wata maslaha kana ganin ta wani ya zo ya nemi izini wani ma ya zo neman izini to ba laifi ka gaya masa wani ma ya zo wane ya zo neman izini kafin ka kai ma kuma babu laifi da ba mu tashi aurenta ba mun tashi aurenta za mu tambaye ta wanda ta fi yarda da shi a cikin ku shikenan sai a bata shi kai uba baka da matsala domin ya tana da damar ta ba da izinin wadda ta fi gamsuwa da shi a matsayin miji. To karka ɗaure kanka da a lokacin izini ka ce kai ka riga ka ba da izini ba za ka zama dattijan bariki ba. A mutum goma ma kana iya ba su izini. Kawai dai karka kuskura duk wanda ka ba shi izini ka ce ya nemi fahimta ya nemi haɗin kanta. A to ba komai eh sai ka nemi haɗin kanta. Washe gari ma wani ya zo to ba komai ka nemi haɗin kanta. Kawai gidanka aika layi ana neman haɗin kai. ba haka ba lagos ba abin da ya dame su da ita eh in sun riga sun sun zo suna so a yarda musu amma da sharaɗin sai ta yarda idan ka tashi yin sha'aninka ka lissafa mata waɗanda suka yi magana shikenan wanda ta yarda da shi a matsayin miji shikenan sauran sai a ba su hakuri shi kuma a lokacin sai ya kawo tambaya. To shi yasa malamin risala ce wa zalika idza rakana wa taqaraba. Idan suka karkata ga junansu, suka kusaci junansu. Shi abinan malami Manar Sabit shi kuma yace yace ujiba idan aka amsa shi wanda aka amsa shi to ba za a shiga masa nema ba. Jama'a an gane? Wannan abin da nake faɗan ya faru abin da zai ƙara bayyana shi ya faru a lokacin annabi alaihi salatu wassalam. Wata mata Fatima bintu Qais. Ta yi manema guda biyu, Muawiya ibn Abi Sufyan da kuma wani da ake cewa Abu Jahal. sai ta zo neman shawara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce da usama ibn zaid a cikin masu neman sai ta zo wajen annabi alaihi salatu wasallam amma sai ta bayyana abin da yafi bayyana shine da muawiya da abu sufyan su ta ambata saboda su ta fi karkata zuwa gare su sai ta zo ya zaba mata wanne yafi dacewa da aurenta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita to mu'awiya dai ba zai iya rike ki ba ka san wata mai shan mai ce Allah akwai wacce kai da kanka gana da hankali ka san baka da arzikin rike ta to kar ka yi rawar kayan dauka wallahi ba za ka iya rike ta ba ba za ka iya ba to kar ka dauka ka ajiye kar ka biyo soyayya ai tana so na ai ita kauna in dai mace tana son ka za ta ci ko ne ne haka bane Muawiya su'ulukul la mala lahu ba zai iya rike ki ba a mace irin ki matalauci ne shi kuma Abu Jaham yana dukan mata darrabun linisa mai dukan mata ne sai ce walakin an kishe usamata amma ni kam shawara ta ki auri usama ibn zaid duk ki bar wadannan biyu kaga a daidai wannan lokacin idan da muawiya da abu jaham su ne suke neman ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata ke ba mu hana nema akan nema har bi kike da shi manema sai da mata faɗa akan haka ba kenan ana iya sai dai a wata gaba sannan idan babu usama a cikin manema to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ce to ya bujiro da wani ma na uku saboda a daidai wannan gabar wani ma yana iya shigowa ba a kai lokacin da za a hana wani shiga ba shi sa annabi sallama sai ya kawo wani ma candidate ɗinsa an gane idan kuma usama yana cikin manema annabi alaihi salatu wassalam ya sani cewa usama yana cikin manemanta to yanzu maneman har uku ne ma aka zaɓa mata ɗaya daga lokacin da kuma aka zaɓa mata ta gamsu ta karɓa to za a ce to an karkata ba hali wani kuma ya shigo jama'a an gane da haka ba duk ba da zaran kayi magana ka ce kana son wanke shikenan sai ka zama manemi ba sannan abu na biyu shine wato menene ma neman me neman aure shi kansa akwai bukatar mu san me neman aure domin wani haka kawai zai tari yarinya a layi ya yi magana da ita ko a makaranta su gina soyayya kawai su yi ta shirmansu su yi exchanging number suna text suna chat suna da sauransu ba wanda ya sani kuma sai wani ya tafi neman aurenta wajen iyayenta shi kuma ya tada bori ya ce an nemi budurwarsa a kai kan sai dai farka amma ba budurwa ba me haɗa ka da ita ta wannan hanyar wannan ba neman aure ba ne ai menene neman aure shi ma akwai bukatar mu san shi wani yana nan yana ta ɓata lokaci watansa shida shekararsa guda shekararsa biyu bai fara neman aure ba kuma ya yi nisa a cikin soyayya amma a shari'a bai fara neman aure ba kuma yana irga kansa manemi ita ma tana nan ta shaƙu da wani tana nan ta shaƙu da wani tana rubuta shi a tafin hannunta tana rubuta shi a ƙasan kulan abin matashin kanta tana tana tana tana masa tek tana zanen lob ta saka sunansa a ciki tana harhaɗa abubuwa in ta ji wata waka ta fim da sunansa a ciki ta riƙe tana waye da sauransu duk tana ta yi ta ɗora a status wani shekara guda shekara da rabi shekara biyu bai ce wa iyayenta komai ba amma ta gina soyayyarsa a zuciyarta tana ta rabawa abokanta labarin wane wane wane wane ita sai ashiru ita sai ashiru ba manani ba ne wannan don haka menene neman aure neman aure shine ne tambayar aure a wajen wali idan wacce za a tambayi aurenta mujibara ce wato wacce ake iya tilasta mata aurarwa ne kamar budurwa da yarinya ƙarama to neman aurenta a wajen walinta wadda lamba ɗaya shine mahaifinta shine mahaifinta sai sauran asibanta mataki-mataki ‘yan uwanta shaƙiƙai sai li'abbai sai kuma ‘ya'yan ‘yan uwanta sai kuma bafaninta sai ‘ya'yan bafaninta waɗannan duk su ne waliyanta amma su ma mataki-mataki wannan kenan to wanda ya je shi ya nemi aure ta wannan hanyar kuma aka yarda masa aka amsa masa aka bashi neman aure to wannan ya shiga neman aure ko kuma idan ba budurwa bace ba bazawara ce wacce ake neman umarninta a aure don kun san ita budurwa izininta ake nema amma umarnin aurar da ita yana hannun waliyinta ita kuma bazawara umarninta ake nema an wuce izini sai umarni haka ita ce take ba da waliyinta umarnin ya mata aure to idan bazawara ce kuma neman aurenta shine neman yardarta da umarninta shine neman aurenta ba ka zuwa ka je ka samu walin bazawara ka je ka gina zance da shi ku gama zancen ku bata san me ake yi ba ka ce ka shiga neman aure a'a ba ka shiga komai ba ta abin da ka shiga wata bawan Allah sun taɓa zuwa gabana ya ya auri mata ba zaura ce ta ƙi tarewa ta ƙi yarda da shi da ya tsanani sai ta sai ta kawo shi akan a raba su gashi gashi gashi ke ba zaura ce ita ba zaura ce kai haka ne bazawara ce yace eh haka ne bazawara ce kin tare ne wajensa tace ba ta tare ba bata taba ma sauraron ka ba kai haka ne bata tare ba bata taba sauraron ka ba yace haka ne waye aurar da ke tace yayanta ne ina babanku ya rasu kai haka ne yayanta ne ya aura maka ita eh haka ne ina babansu ya rasu kenan ba ta son ka eh haka ne ka san ba ta son ka ya ce eh ya san ba ta Zala idan kai ne mai hukunci a tsakanin ya za ka yi za ka jira sai gobe shaidu za ka nemo ko auren ta bai nema ba abin da ya sa na muku zancen kenan ko aurenta bai nema ba saboda wajen wanta ya je nemi aurenta ya ɗan ɗauki wani abin hasafi na duniya yawa da kaka ne ya ba shi wani abu kawai shi kenan kawai shi kuma saboda shi wanta ne ko aka je aka zauna aka gayyaci mutane aka ɗaura aure yace to tafi ki tafi na kashe auren babu shi dama ba a neme ki ba idan bazawara ce da ta mallaki hankalin kanta to a wajenta ake neman aurenta ku diba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai nemi auren na na Aisha radiyallahu anha wajen sayyidina Abubakar ya ji ya nemi auren Aisha saboda Aisha karama ce wacce ake iya tilasta mata aure lokacin da zai nemi auren Ummu Salama bayan rasuwar Abu Salama Annabi sallallahu alaihi wasallama wurin Ummu Salama ya je wurin Ummu Salama ya je ke na zo ne da ɗan aurenki ne sallallahu alaihi wasallam idan har za ki amince ya ma'aikin Allah ai irinka la yurantu ai irinka ba wanda zai samu ya ce kash amma na girma na maka tsufa sannan ina da 'ya'ya ina da kuma tsananin kishi dibe da annabi salama yake gabatar da kanta da yadda take amsawa ce to shekaru kan ummu salama ni ma me rage ai ni ma na girma ƴaƴa kuma ƴaƴanki ai ƴaƴana ne shi ko kishi zan roki Allah ya sauƙaƙe miki kishi me ya rage kuma sallallahu alaihi wasallam haka aka zanta kuma aka yi aure Haka idan budurwa ce a neme ta wajen waliyanta, idan bazawara ce a neme ta wajenta ta mallaki hankalin kanta. To, duk wanda bai bi waɗannan hanyoyin ba a neman aure, shi ba mai neman aure ba. Shi ba na neman aure ba ne ba. Don haka haƙiƙanin neman aure shi ne idan mutum ya bi hanyar neman aure ta shari'a shi ne ya shiga neman aure. amma hanyoyin da samarinmu suke bi tsakani da Allah galibi ba hanyoyin kirki ba ku ji tsoron Allah ku bari ku kuma iyaye kuma ku ji tsoron Allah kan ƴaƴayenku yadda kake kishin matarka haka za ka yi kishin ƴarka domin da aka tashi cikin alƙur'ani da aka tashi gaya maka gaya maka nauyin da ke kanka gaba ɗaya aka haɗa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara da kawunan ku sai aka ce wa ahlikum da iyalanku matanka suna cikin iyalanka ƴaƴanka suna cikin iyalanka ba dalilin da zai sa kana kishin matarka kana tattarewa kana tsanani akan matarka amma ƴarka baka damu da ita ba baka kishin ƴarka ba abin da ya dame ka da abin da take yi kana ganin wayewa ne ‘yar zamani ce a batta su yaran yanzu haka ne duniya take ta yanzu sai ka yarda da wannan tsari radda Allah maɗaukacin sarki ya tutsi ya kai ke tambayar ka ɗaya bayan ɗaya akan waɗannan al'amuran ba ka da abin faɗa sai dai ka ba da haƙuri kuma ba wurin tuba ba ne wala ta hina mandam ba wurin nadama ba ne ba wurin tuba ba ne ba wurin abanni na koma na gyara ba ne ka gyara kayanka ba sauke mu raba ba ne kowa ya bibi kiwon da aka bashi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowan ku an bashi kiwo kuma kowa sai an tambaye shi abin tambaya ne akan kiwon da aka bashi kuma an faɗa cikin hadisin wa rajulu ra'in ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi kai namiji mutum magidanci kiwo aka baka iyalan gidanka kuma kai abin tambaya ne akan iyalan gidanka safiya da maraicen gidanka shige da ficen gidanka duk sai ka amsa a gaban Allah ranar alkiyama haka yadda zaka tare matarka kana kishinta haka dole ka tare yarka kana kishinta Allah ya kyauta to da haka ake gina wata soyayyar da ba ta da ma'ana yarinya ce da maneminta na hakika a wajen iyayenta amma tana da wani masoyinta daban haka rayuwar yanzu take ita ta san ba aurensa za ta yi ba shi ya san ba aurenta zai yi ba to sai kuma wai kuma soyayya suke wai kuma soyayya suke haka ake rayuwa yanzu hakan ya zama wayewa ya zama cinyewa na da hatsari matuka iyaye sai sun ƙara sa ido sun ƙara tsayawa sun ƙara jajircewa san cewa su abin tambaya ne akan wannan almuhim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar wani ya yi nema akan neman ɗan uwansa musulmi har sai ɗan uwan nasa ya ba da izini ko ya bari to ga wata gaba kuma hatta ya azana aw ya turka har sai ya ba da izini ko ya bari izini kamar yaya shine i yaya ba da izini yake kaga kenan tambayar sa za a yi yana nema an yi beko an yi komai kai kuma kai ma ka ganta kana santa ko ka samu labarinta kana santa to ba laifi ba ne ba a shari'a ka je ka same shi kai sasanto ba laifi ba ne a shari'a ba laifi ba ne a shari'a sai ka same shi ke to gashi gashi gashi gashi ni ma ina muradi ya kake gani in ka bani izini in shiga ni ma in shiga to kaga wani jajirtacciyar jarumi zai iya cewa a shigo kawai ai allura cikin ruwa ne mai rabo ka ɗauka shigo mu buga ga irin farin jinin ka kaima to in ya maka haka to za ka iya sa kai mana kai maka kawo goranka eh ya ba da izini to kaga tun da aka ce har sai ya ba da izini kaga wannan idan ya ba da izini iyaye kuma ba sa cewa a a mu ba a ba ruwansu ya zo da goronsa rikiki-rikiki ya aka ce a ce a mun yi da shi haka ne kun yi wani zai zo shi ma zai kawo ce eh mun yi haka za mu gwada farin jini ne to shi ke kawo goron kawo goron kawo goron ka ya karba ai karshe dai ita ce mai raba gaddama ai karshe ita ce mai raba gaddama yawwa in ta zaɓi na biyu kaga na farkon shi ba zai ce ne yawwa tunda ai shi ya bada izini aw ya turka ko kuma ya hakura ya ga uwar bari ya lissafa yanayin kaga yadda abubuwan suke tafiya ya bada hakuri to kana jin labarin ya ya yarfe kai sai ka fada ka eh ko ko ko ya baka izini ko kuma ya bari amma matukar yana ciki ba izininsa kuma ba bari yayi ba to ba za ka shiga ba ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا ما ليتي كما بايا حلتا التصريح وتبينوا بخطبة المعتدة da neman auren mai idda mutlakan sake ba ƙaidi sawa'un iddar tata ta kome ne ko idda ce ta rabuwa gaba ɗaya domin rabuwar mata da miji iri biyu ne ba akwai rabuwa da akwai damar kome wadda ake ce masa ake ce mata ake ce mata idda raja'iyya ko talaq raja'i akwai kuma rabuwa wacce babu babu kome wadda ake ce wa talaq ba'in ko kuma idda ba'ina ko idda bainuna wato matar da aka sake ta in saki ne ko dai a sake ta akwai damar a mayar da ita kaga kamar saki ɗaya ko saki biyu saki ɗaya ko saki na biyu to irin wannan ana iya kome matuƙar an taɓa samun alaƙa ta auratayya a tsakani amma idan ba a taɓa samu ba aka sake ta to kaga babu babu komai kwata-kwata idan an taɓa samun alaƙa a tsakani sai ya sake ta saki ɗaya ko ya sake ta saki na biyu to akwai damar komai shi kuma komai kawai ya ce ya mayar da ita kin zama matata na dawo da ke na mai da ke kan aurenki shiken ko ya gaya mata ko ya gaya amininsa ko ya gaya waliyinta ko ya sa a gidan rediyo almuhim dai amma irin wannan rabuwar to rabuwa ce wacce mace take cikin hukuncin matar aure duk sakin da miji yake mallakar ya mayar da da matarsa kan aure ku sani cewa tana nan a matarsa ina son na fitar muku wani karatu ne da malam yayi anan duk sakin da mutum ya yi wa mace wadda yake mallakan komenta kamar saki ɗaya ko ko saki biyu to fa tana nan a hukuncin matarsa matarsa ce shi yasa ma aka ba ta gurin zama aka ba ta ci da sha kuma a yadda yake Allah ce askinuhunna min haitu sakantum min wujudikum ku ajiye su a yadda kuka zauna gwargwadon samun ku da haka mutumin da ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu iddar da za ta yi iddarsa ce kuma yana da ikon ya yi furuci ta koma kan aurensa to zai iya zama da ita gida ɗaya zai iya ganin kwalliyarta zai ba ta wurin zama zai ba ta ci da sha kai kwalliya ya gani tsakaninsa da ita babu wani hijabi ita ma mata ce kaga saɓanin yadda aka ɗauka al'adarmu da haka ta faru sai ta nemo amalanke ko ta bare ko katakata ko kurkura ko dalta sai a kwashe mata kayanta da ɗaurin gindin iyayenta sai ta koma gidansu tana koma gidansu kuma washe gari sai kawai ta fara yin awara a ƙofar gida alhalin mata ce fa matar aure ce ba ku sani ba inda za ta mutu a lokacin da ya ci gadanta inda zai mutu tana idda za ta ci gadansa? Mata ce, wacce aka sake ta sake raja'i mata ce, shi sa malamai, zakalakar, shi sa malamai har suka yi saɓani a kan shin idan ya sulale cikin dare ya shiga mata. Bai ce ya mayar da ita ba, kawai sai ya je sai ya auka mata, ya sadu da ita. me hukuncinsa jamhurin malamai suka ce ta dawo aurenta shi kenan raja a sukutiya kenan ko me na shiru ta dawo aurenta wasu malamai suka ce a'a idan ya yi haka da niyyar kome to ta dawo aurenta idan bai yi da niyyar kome ba to to abin da ya yi zina ne amma ba za a masa haddi ba eh da ɗan tsatsala shi haka a karɓi tara saboda mai saboda matarsa ce matarsa ce to abin da nake so ku fahimta shi ne kenan idan mutum ya saki mata saki ɗaya wanda zai iya mayarta ko saki na biyu wanda zai iya mayarta zai yiwu wani ya zo ya ce na neman aurenta ana neman matar wani zai yiwu wani ya ɗan saya mata omo da sabulu ya ba ƴaƴan tece ku kai mamanku ku fahimci wannan abu an kiyaye wannan to zan ɗan ƙara gaba to akwai wacce kuma an rabu ne kamar wacce aka yi mata saki na uku ga ta a cikin idda amma ta rabu da mijin baya ba zai taɓa yiwuwa ta dawo matarsa da komai ba har ta gama wannan iddar har sai ta auri wani mijin kuma wani mijin ma har sai aure ya zama aure na hakika ingantaccen aure da ingantaccen saduwa sannan rabuwa ta sabbaba rabuwarsu sannan kuma ba a kan sharaɗin haɗin baki ba kafin ta dawo ta halatta wa wancan da haka kai an dai rabu tana iddarsa amma kuma ba halin komai to ita wannan ba ta hukuncin matarsa da haka bata da wurin zama bata da abinci ba ta da wurin zama ba ta da ci da sha ba ta da gado shi ma ba shi da gado an rabu haka tana idda idda ne ta hakkin Allah to ita wannan baya halatta ita ma mutum ya ce yana santa zai aure ta a wannan halin amma shin mutum zai iya aika mata alayyahu da magi ya ce ku kai mamanku a yara to shi ne batun to ku raba tsakanin abubuwan nan guda biyu to da malam ya ce mutlakan ya ce wala ya juzu tasrifu bi khitbatil mu'tadda mutlakan baya halatta bayyanar da neman auren mai idda mutlakan yana nufin ko da waccan mai kome ne ko da wannan mara kome ne shine mutlakan in dai bayyanawa ne kowace ce baya halatta baya halatta a bayyana wa mai kome baya halatta a bayyana wa wacce ma babu kome shine mutlakan din amma sai ce wa yajuzu ta'ridu fi khitbatil ba'in amma ya halatta at-ta'rib jirwaye mai kama da wanka at-ta'rib jirwaye mai kama da wanka ya halatta ka ɗan yi magana kamar kana tsoro kana rara gefe shine a tare fi khutbatil ba'in a neman auren wacce aka rabu ba'in wacce aka nesanta kamar wacce aka mata saki mai saki uku sai ce bi mautin au ghairihi sawa'un rabuwan nan da mutuwa ne ko da wani mutuwa duk wanda ya mutu ba shakka rabuwarsa da matarsa ya zama ba'in ba ranar haɗuwa a duniya kan da haka za ta yi idda mai sunan iddarta ta kaba au gairihi ko kuma bai nuna ce ba da mutuwa ba bai nuna ba da mutuwa ba kamar me kamar saki uku Allah ya muku albarka kamar saki uku to da malam yace wa yajuzu ta'ridu amma ya halatta a yi jirwaye mai kama da wanka ya halatta a yi rara gefe amma ga matar da ita sun riga da sun rabu da namiji tana cikin iddar amma wancan kam sun rabu ko dai rabuwa ce da mutuwa ta kaba take ko kuma rabuwa ce da saki uku idda take ta saki uku wannan sun rabu to ya halatta mutum ya ɗan rarrakuɓe babu laifi an hana bayyana wa kowace ma malam yace mutlaqan ko da kome ko ba kome ko mutuwar ce shi yasa ma da yace mutlaqan kowace irin rabuwa ta yi da namiji ko ta kome ko ba ta kome ba ko ta mutuwa haramun ne fayyace mata haramun ne bayyana mata neman aure bayyana neman aurenta haramun amma ya halatta a jirwaye mai kama da wanka a yi tai na gani ina so idan mace ta rabu da namiji rabuwar da babu komai shi wancan wadda aka hana da shi wannan wadda ya halatta duka alkur'ani ne ya faɗa wannan da da wannan da mafhumi wannan kuma da mantuki mantukul tilala da Allah ta'ala ya ce wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا الله يتي ولا جناح عليكم باب ليفي أغريكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به باب ليفي تكن باب ليفي تكن لا راجيفي لكوكي باب ليفي تكن جروايه da kuka yi min khitbatin nisa a neman auren mata babu laifi da aka ce babu laifi idan za ku yi jirwaye mai kama da wanka kenan idan bayyanawa ne fa akwai laifi kisa malam yace yace baya halatta bayyanawa kenan me dalilin da yasa baya halatta saboda an ɗauke laifi ga mai rara gefe kenan ba ɗauke laifi wa mai bayyanawa ba sannan shi kuma mai rara gefen shi kuma zahirin ayar mantukin ayar fahwal khitab na ayar a kansa yake magana babu laifi don kun yi rara gefe jirwaye mai kama da wanka a neman auren macen da take cikin idda amma wata irin idda iddar da ba komai ko ta mutuwa ko ta rabuwa rabuwar da babu komai to babu laifi ku jirwaye mai kama da wanka wa sifatu ta'rif to yaya siffar jirwayen yake yaya siffar take an ya kula shine kamar yace inni fi mithliki laraghibun aw la tufawwitini nafsaki wa nahwiha shine misalin yace inni fi misliki la raghibun yace ka ni dai ina da muradin mace irinki mace irinki ina da muradi shine la raghibun eh karka ce ina da kwadai kaga magana lafazin naka ba zai ibara ba za ta yi ba za ta yi canji ba ina kwadayin irinki a'a ba kai ba ba kai da taku azance ba eh mace irinki mace irinki mai hankali mace irinki mai ladabi mace irinki mai tarbiya mace irinki yar dattawa ina da muradi ita ma mace irin naki ya kamata ka ɗan yi tare irinki yar dattawa irinki mai hankali irinki mai ilimi irinki mai tarbiya domin irinki yana ɗaukan ma'ana kala-kala eh kirka ce mace irinki mai diri a kuma ka shiga bariki kuma eh yawa mace irinki yar dattawa duk wanda ya samu ba zai kiwa to babu laifi idan dalili yayi ka gaya mata haka eh babu laifi tana cikin iddar ko tana cikin takaba babu laifi ko kuma la tufawwitini nafsaki karfa ki bari ki kubuce mu ko kuma abin ya fito a bai fito ba ai ba ta san me kake nufi ba ko idan ka ka dan jefa mata shakku kun manta annabi sallallahu alaihi wa sallama ila da amincin Allah su tabbata gare shi wallahi ya karantar da komai ba Allah nan ba ma bin sa bashin komai lokacin da ya je ta'ziya wa ummu salama ya mata ta'aziyar rasuwar mijinta Abu Salama ya ce da ita idan kin kammala idda ki mini magana haka yace idan kin gama idda ki mini magana sai bata haka kaga ta isa ta gama ta kaba bata sanar da shi ba hawwa sai ya bar manufarsa a ransa da ta gama ko ta aika masa ta gama ta kaba to shine fa ya zo ya yi batun da na tsaya muku da su. Sallallahu Alaihi Wasallam. Haka ana iya yi. Ana iya yi da baki, ana iya yi da aika. Eh, kaɗan tsaya yaran ta halawa. Duran Juma'a, ka ba shi yawon Juma'a. Ya je, kullum ya shiga ta sabuwar Naira ɗari biyar ko sabuwar Naira dubu. Ya ce, ai, malam wane ne a masallaci ba kaga ta san da wani abu ko ba baka ce mata komai ba baka ce waliyanta komai ba to wannan babu ne shine at-ta'rif haka ire-iren waɗannan kalmomin wa nahwiha da makamantan su babu laifi amma baka cewa ina son ki da aure in kin gama zan aure ki a'a to wannan kai in dai ka zo da magana aure to ka bata amma duk abin da za ka faɗa in ba magana aure kuma sannan kai tsaye ba ka tafi zuwa ga magana aure ba sai dai za ta iya fahimtar hakan ɗin cikin magana ka to wannan babu laifi shi sa aka ta masa jirwaye mai kamar wanka eh kar ka yi abin da kwata-kwata ba za a gane ba in ka yi abin da ba za a gane ba kuma kaga in ta kubuce maka sai kai kai kai ka jawo kanka eh ma kai ka jawo kanka da haka wannan a gabar malam ya karantar da mu ne yadda ake yadda ake gabatar da nema yadda ake gabatar da nema ba a neman mace a cikin idda amma babu laifi saboda gudun kar ta kwace jama'a kowa yana son kwaliti tsakani da Allah akwai matar da akwai matar da matar wani ce amma kowa ya samu yana so ko ba ka ba shi yasa aka ce a ɓoye mata kar ka ɗauka wai dan tana da aure shi kenan ba mai santa me zai hana a sota za a sota za a sota watan ma tana budurwa ba ta ganu ba sai da wani ya ɗauka bai fente ta sai ƙulƙul da ita tana tana sheƙi malam a lokacin ne malam ta fito sosai mace ya gama gyarawa kuma a lokacin ne kuma zai batta da gele tana yawo a kasuwa tana yawon asibiti ta yi lalle a hannu ta lalle a kafa ta barbada ta yi waye da sauransu ta yi meye da sauransu duk ya barta kawai shi kenan waye ce ma ba ba zai yiwu a so matar wani ba zai yiwu to shi sa akwai matar da idan mijinta ya rasu ko matar da idan aka sake ta saboda tsabar gaggawar kar ta kwace maka shine shari'a ma ta ba da dama ta bude kofa ka je ka kaɗan tallata kanka da waɗansu ‘yan lafuza saboda kar ta kuɓuce maka. To, kaga wani yana nuna maka cewa kenan ne, kenan kowa ya hatara da matarsa. Wallahi kai hatara da matarka. Har ka ɗauki abokanka kuna zuwa kuna zuwa kuna kana nuna musu matarka. Wani ma matarsa tana nan a cikin maza. Wani ma shago ne da ita. Wani kuma matarsa tana nan a ofis tana hulɗa da kowa. wani matarsa tana nan kaza tana nan kaza tana nan kaza haka shi yasa kana mutuwa malam na zai zo sai ɗauka kana sakewa na zai zo ɗauka ka killace kayanka ka rufe kayanka ka rike kayanka ka tsare kayanka in kai haka ka tsare wa kanka mutunci ka tsare wa iyalanka mutunci sannan ka bar al'umma sun zauna lafiya duk wanda yake bida shi ma je nemo ya zo ya gyara. To, gashi nan lokaci ya ƙure kuma abin da ya rage mana shine khutbatul haja da malam ce wa yanbaghi an yakhutuba fi aqdin nikah bi khutbati ibn mas'ud qala علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنة وانا أدعى دورا أوريكا فأما لوكتي بدي بام داما مكرن تابا وانا shine asalin tushen yadda aka samu innal hamdalillahi kenan eh to amma sai sati idan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko sai mu karanta abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka karba mana ka tara mu a cikin ladansa abinda nayi kuskure Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa yana neman wata kwangila wato contract da fatan Allah ya tabbatar masa ya kuma sauƙaƙa masa ita ubangiji Allah ya karɓa Allah ta'ala ya sa rabanka ne ya kuma sauƙaƙe maka aiwatarwa kuma ya baka ikon aikatawa da adalci ka ba wa aikin hakkinsa muna maka fatan alkhairi nan mabarar addu'a ce daga gare ni da sauran ‘yan uwa yarinya ce ‘yar shekara takwas kullum sati da ita ake zuwa wannan karatu ba ta da lafiya ba ta san a ina take ba kwana uku kenan ba ci ba sha bangiji Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi ka faɗarta bangiji Allah ya sauƙaƙe mata wahala wannan ya ce shi yana da tsananin sha'awa ne kuma ba shi da aure yana ƙoƙarin kiyaye kansa amma har ya fara kalle-kallen hotuna a social media yana neman shawara shawara ɗaya ce kai aure shawara ɗaya ce kawai kai aure kai aure kai aure kai aure ka gwada yin azumi idan Allah ya taimake ka sai ya zame maka magani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun karanta kuma farkon wannan littafin yawwa idan kuma kana yin azumin amma duk da haka kana fama da wannan dan wasu haka ne suna azumin amma kuma da sun sha ruwa kuma shikenan sai a koma ruwa to kaga maganin matsalar ka shine aure dama san da muka karanta hadisin ma na gaya muku da annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innahu aghaddu wa ahsan aghaddu lil farji wa aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wannan siga ce ta afdal tafdil wato shi wato auren a ghaddu lil basar ya fi rintsar da ido wa ahsanu lil farji kuma ya fi katanga wa farji duk in ta aka ce abu kaza ya fi ya fi me kaga yanzu anan da aka ce auren ya fi rintsar da ido ya fi tsare farji to tun da cikin hadisin an kawo mafita ita ce azumi kenan auren ya fi azumi auren azumin yana rintsarwa yana ba da kariyar amma fa aure ya fi shi to kaga shi yasa wasu suna azumin amma kuma saboda gafin tuzurancin yana da tsanani sosai sosai ya zama azumin bai wadace su ba to kaga jinin ne haka to aure zai wadace ka aure zai wadace ka da haka ka je ka yi aure ka je ka yi aure ka aje sharuɗanka duka kawai ka yi aure aure sharuɗa kuma ka bassu idan Allah ta'ala ya sa ka karwutar ka nutsu sai ka bi sharuɗan naka sai ka yi aure na sharuɗa amma wannan ka je ka yi shi na kashe gobara ya ingancin wannan salatin a daren juma'a da kuma ranar juma'a Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad. Shi salatin annabi sallallahu Alaihi wasallama asalin sigarsa da tafi falala ita ce shi ne salatu Ibrahimiyya, salatin da ya zo daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Amma ba a hana wata siga ba wannan ba, ba a hana ba. don mutum ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ya yi salati domin Allah cewa ya ce sallu alaihi wa sallim sallu alaihi wa sallim kaga in ka ce Allahumma salli alaihi wa sallim ka yi salati haka za a karɓe shi insha Allah ta'ala a matsayin salati sallallahu alaihi wasallam da muke faɗa salati ne alaihi salatu wassalam da muke faɗa salati ne Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad shi ma salati ne wanda ka rubuta din yanzu Allahumma salli wa sallim an samu salati an samu taslimi Allah rasulika Muhammad yayi a matsayin salati babu laifi a ciki na sha gaya muku cewa rigimar da salatul fati ba wai ba wai don ba a wani salati kwata-kwata sai salati ibrahimiya ba ana wani salati ba ibrahimiya ba shi rigima da salatul fati waɗansu abubuwa ne daban suka jawo rigima wadda sun shahara kun san su su suka jawo rigimar amma in ba don haka ba hatta lafazin ma akwai tuhuma a ciki akwai tuhuma a cikin lafazin lafa yadda aka tsara lafazin sai ka ji kamar da wani ake ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba an ce al-khatimu lima sabaqa alfatihu lima ughliqa kaga alfatihu lima ya bude abin da aka rufe na'am eh eh alfatihu lima ughliqa wanda ya bude abin da aka rufe alkhatimu lima sabaka wanda ya rufe abin da dama an rufe shi me sabaka alkhatim wanda ya rufe lima sabaka abinda ya gabata me ya gabata rufewa haka wa ya bude abinda aka rufe ya rufe abinda dama an rufe shi annabi sallallahu alaihi wasallama meye meye aka rufe zo ya bude kuma meye aka rufe shi da ya zo ya sake rufe shi amma cikin sauƙi ne mai yiwa akwai wani Muhammadu wanda ya zo ya buɗe abin da aka rufe na annabta ya kuma ya sake rufewa bayan dawo dama an rufe to kaga shi wannan lafazin akwai akwai tuhuma a cikinsa amma in ba haka ba ai da rigima ba za ta yi nisa ba sai kuma wancan abin da kuka sani cewa ya yana daidai da alkur'ani sau dubu shida daidai irin wannan to duwa idan sun rigingimin da suka sa suka gawo rigima akan salatul fatih amma ba dan wai sai wai salatu ibrahimiyya ne kawai salati ba a duk ahlus sunna sun yadda ba sai salatu ibrahimiyya ne salati ba duk lafazin da zai zama salati da taslimi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana karɓar sa a matsayin salati a
yake cewa Allah ya kara malam lafiya amin tare da ku baki daya a an ce a wasu guraren akwai yadda sallar mata take da bambanci da ta maza muna son bayani a kai to hakikanin al'amari shine mata ba su da wani bambanci mai yawa da maza a cikin sallah bambancin bashi da yawa ta iya cewa maza an wajabta musu ikama mata ba a wajabta musu ba ta iya cewa maza an sunanta musu bayyana karatu mata an sunanta musu sauke murya su ma ba a ba surrantawa ba su maza sallolin bayyanawa za su bayyana karatu sallolin ɓoye karatu za su ɓoye karatu yadda ake bayyana karatun magariba da isha da asuba haka mata maza su bayyana amma su maza an sunnanta musu daga murya su kuma mata an sunnanta musu sassauka murya amma za su bayyana yadda za su jiyar da kansu kaga wannan ma bambancin dan kaɗan ne bambancin dan kaɗan ne a sannan sai mai kuma a cikin sallah samu yadda namiji zai yi sallah haka mace za ta yi sallah ta abin da aka bambanta sai abin nan sai sutura sai sutura suturar mace duka jikinta a sallah in banda fiska da tafin hannu in banda fiska da tafin hannu duk jikinta za ta rufe shi shi kuma namiji abin da ya rufe masa kafadarsa zuwa cibiya ya rufe masa zuwa gwiwarsa cikin zai sallarsa sai yi sallarsa to ƙorinsa a waje masu turikwata ɗin nan duk haka dai za a maleji
sai an wajabta wa namiji sallar juma'a mace ba za ba a wajabta mata ba sannan an wajabta ko an karfafi sallar jama'a wa namiji amma mace ita ba a karfafa mata ba ba amma sunnanta mata ba cewa ta je masallaci sallar jama'a amma dai an ce in ta je kar a hana ta idan ta je kar a hana ta amma ta sani gidanta ya fi falala to waɗannan sune yan bambance bambancen amma haƙiƙanin sallah karatun fatiha karatun sura ruku'u ɗora hannu akan kirji zama nau'uka na zama nau'uka na zikiri yadda ake sallama yadda ake duk iri ɗaya ne ba bambanci a zahar raka'a hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu duk ɗaya ne rawatib nafila kafin azhar nafila bayan azhar nafila bayan magariba nafila kafin asuba duk ɗaya ne in ta yi tafiya ta yi kasaru in tana gida ta cika duk ɗaya ne amin sallah a masallaci wajibi ne ya ce ga mu maza amma in jam'i ya kubcewa mutum zai iya yin sallarsa a gida ko kuma yadda yake to da kace wajibi ne ban san ina ka samu hakan din ba saboda mahallin sabani ne tsakanin malamai kuma jamhurin malamai duka sun tafi akan cewa sallah cikin jama'a ba wajibi bane ga da namiji amma sunna ce mai karfi wanda har malikiya suka ce kuma tare da haka idan bai je ba yayi sabo idan bai je ba yayi sabo amma wasu malaman sai suka tafi akan cewa wajibi ne lura da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar ya yi barazana a kai har yake cewa na kusa lallai na kusa na sa waɗansu su yi damman itatuwa na umarci wani ya tsaye da sallah ni kuma na jagoranci masu damin itace mu bi gidajen waɗanda suka ƙi fitowa sallah mu jefa ice mu cinna a shana mu ƙona su ice na kusa ne haka amma dai bai yin ba to kaga wannan yana nuna mai da yadda makaho ya zo masa yana koka masa ba shi da ɗan jagora sannan hanyar gida ba ta da kyau kuma za a zo yin sallah ya rasa yadda zai zo sallah shin zai iya yin sallarsa a gida annabi alaihi salatu wasallam ce za ka iya har ya juya zai tafi sai ce kaga kana jin kiran sallah yace ina ji sai ce to ba zan iya sama maka rangwame ba a makaho to ka gani to irin waɗannan hadisan shi wasu malamai suka lura da su sai suka ce wajibi ne kamar yadda kai ɗin ka faɗa amma tare da haka lura da waɗansu dalilan kuma jamhurin malamai suka ce a duk da haka ba wajibi ba ne amma dai suna ce mai ƙarfi wadda har malikiya suka ce barinsa da gangan wato saƙo ne zuwa sallar jama'a a masallaci to idan mutum ya rasa jam'i ya ce shin mutum zai yi a yadda yake to ya rasa jam'i kan shi kenan mana in ya rasa jam'i wai nufinsa sai haka ma sai ya zo masallaci to ai an ya rasa jam'i dama me za a masallacin ai jam'in ne kuma ya rasa shi kenan sai ya sallah yadda ya samu kansa don Allah a ja hankalin yan uwa yan agaji akan magana on na sansare in ana kutuba gaskiya ne kuskure ne mutane sun kasa fahimtar wannan al'amarin ko za mu mai da kutuba ne kullun juma'a akan haka har sai kowa ya ji ba wata juma'a ba wata juma'a da ba za ka ga ko ka ji wasu suna taɗi ana hudu ba wasu ma inuwa suke kamawa su ta hira ana hudu ba ba za su farga ba sai an gama hudu ba ana ikama sai su ruga da gudu ina mamakin mutumin da ya ɗauki juma'a haka wai kana ganin hutuba ba ta daga cikin bukatunka bukatar ka shine ka ji an tada sallah da haka ya zama kairan juma'a sai dai ka taho a guje da sallah ka ko tabarma kana wurgar da takalmanka kana shiga sahu ana idar da sallah kana kai ku ne na farkon masu tashi can cikin masallaci wani ya zo tun sahu bai fi uku ba wani tun sahu bai fi biyu wani tun sahun farko sannan idan an tashi kuma kai dan sahu na ɗari kai ne mai farkon tashi ba za ka yi kishi ba, kiyaman nan ba tare za a je ba, ka zo a guje wajen sahu na ɗari, kuma ana idar da sallah kuma ka tashi a guje, ina za ka je. In Allah ya tambaye ka, me za ka ce mata? me ka zo yi duniya ne ka da haka ko waɗanda kutuba ma suna ganin ba hidimar su bace ba ba ita ta kawo su ba sai su kama inuwa kawai su zauna suna suna hira ko su tsaya suna ta taɗi har sai an ta da ikama ne sai kuma su nemi sahu sai su shiga burburu sun gama shigar su wannan kuskure ne ranar juma'a ka kasa samun lokaci da zaka zo ka nutsu ka saurari abin da ka saurara a yi sallah a idar ka zauna ka ambaci abin da ka ambata sannan ka tashi cikin nutsuwa tafiyarka yanzu kai ko za ka zauna kai azkar za ka ji daɗi a ce kana zaune wurin da za a dinga tsallaka ka to haka wasu suka mayar da juma'a to abin takaici mai koka wannan har da 'yan agajin mu yake faɗa ana hudu ba suna surutu yanzu ya ce an nasassari to maganganun da ba bukatar su ba sikan liman ce ta ɗauke ba ba wani ne ya faɗi suka tashi agaji su tashe shi su kaɗe madakinsa ba wani ne ya yi mummunan fakin suka masa magana ya gyara kar ya tare mutane hanya a kawai hirarsu suke ko taɗinsu kuma haka za ka gani wasu ko ni idan na makara na zo ni ya agaji a bakin jet akar bakalla akar bakalla ana hudu ba kisa sai ka sunkuya da kanka kai ta sauri duk wanda ya ganka kanka a sunkuya kana sauri ya san da wani da abin da yake gaban ka to yana da kyau mutane su fahimci wannan gaskiya da yan agajin da wanda ba yan agajin ba an yi magana a kai an yi magana a kai an yi magana a kai mun yi karatu a nan a kan kutuban nan da wannan hukunce hukuncen duk mun karanta amma sai ka zuwa ne kamar ba a gaya musu Allah ya kyauta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dan uwanka ne kace masa ishuru ana hudu baran juma'a kai lagau a wani hadisi kuma duk wanda ya lagau bashi da juma'a kace dan uwanka ishuru ana hudu ba kai lagau shi malam idan aka yi rabuwa ta hanyar rabuwa sai ce kulki sai ce kulki kulki to ya halatta wani daban ya nuna wa matar alamar yana sonta to wannan rabuwar hul'i ake cewa hul'i hul'i matsalar shine harufan ba mu da su a boko ita kha babu ita ainun babu ita sai ce muke da shi sai sai i kul i kuma ba daidai bane ba rabuwar kul'i ita ce rabuwar da mace ta fanshi kanta wajen mijinta mun karanta abin da yake tambaya an yi irin wannan rabuwar sai ce ya halatta wadda bai nuna mata alamar yana santa to tambayar da zan maka kafin na baka amsa tunda mun yi karatu kan kul'i shin kul'i rabuwa ce raja'iyya ko rabuwa ce bai nuna rabuwa ce raja'iyya ko rabuwa ce ba'ina rabuwa ce ba'ina duk macen da ta fanshi kanta to ta zama ba'ina da mijinta saboda in zai mallaki komenta ai an dinga ciniki kenan ko fansar auren ta yi ta biya ka sai ka sake cewa kuma na mai da ke ta sake fansa idan ta fanshi aurenta to shi kenan baka da ikon cewa ka mai da ita shi kenan sai dai sabon ɗaurin aure to ya halatta wani ya yi mata jirwaye mai kama da wanka cewa yana santa amsa shi ne ya halatta ya halatta ya jirwaye mai kama da wanka ya halatta saboda ai ta riga ta rabu da wancan ko shi yanzu idan yana son ta sai dai a sake sabon ɗaurin aure kawai bambancinsa da sabon mai nema shine shi a haka ma za a iya ɗaurawa tana iddar saboda iddarsa ce za a iya ɗaurawa amma wani daban sai ta gama idda shine kawai bambanci الله تعالى أعلم اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته